إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربها تأته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية المكررة في كل أسبوع عباد الله الإنابة هي إخراج القلب من الظلمات الشبهات وقيل الإنابة هي الرجوع من الكل إلى من له الكل وقال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى الإنابة هي الإسراء هي الإسراء في طلب مرضات الله عز وجل مع الرجوع إليه في كل وقت والإكلاص العمل عباد الله الإنابة وصفا لقيار الله الصالحين يقول الباري سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الكليل الرحمن وصفه الله بهذه الصفة إن إبراهيم الحليم أواه منيب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأمر الله الجميع جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع إليه وقال سبحانه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وحقيقة الإنابة هي الرجوع إلى الله بعمل الصالح بعمل الصالح من العبادات وتدل على الإقبال على الله بالعبادات والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عباد الله سرور القلب وانشراح الصدر والطمانينة تكون في الإنابة إلى الله في الإنابة العبد إلى الله تعالى وهي عبادة عظيمة من سنن الأنبياء والمرسلين قال جل وعلا عن داود عليه السلام وظن داود وظن داود أن أن ما فتناه أن ما فتنه فاستغفر ربه وكر راكئا وأناب وقال عن سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وقال شعيب عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال عليه الصلاة والسلام ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وقال الكليل عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والمنيبون إلى ربهم خير من يصحبهم المر في حياته يقول الباري سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه عباد الله الإنابة إلى الله هي مبتاه السعادة والهداية وقال سبحانه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب والبشارة هي لأهل الإنابة والذي نجتنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى عباد الله ولا ولا يتعبر بالآيات ولا يت- ولا يتعس بالعبر إلى المنيب إلى المنيب إلى ربه قال قال قال عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب والمنيب هو المتذكر حال نزول النعم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والإنابة هي مانعة من عذاب الله عند- عند النوازل والبلايا والفواجع وعلى المرء أن ينيب إلى ربه وأن يحاسب نفسه على ما سلف وعلى ما افترف من من, من الأشيان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بالخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة مهمة والمؤمن في الدنيا كالقريب لا يجزاء من, من, من زوالها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن ومن اجتهد في محاسبة نفسه والجمع وجمعها وال- ولجامها عن ال- عن العصيان نجا في الآخرة من الندامة والكسران قال بعض السلف ما نمت نوما أو ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ من عباد الله ومن صفة من أناب إلى إلى ربه المحافظة على صلوات على صلوات في الجماعة في بيوت الله من شعائر الإيمان والدعوة إليه تنير البصيرة وبذكر الله تعالى تلين القلوب وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وم- ومجالسة العلماء والصالحين وملا- وملازم دروسهم والإشارة بعلمهم أو الإرشاد بعلمهم من أسباب خشية الله من أسباب خشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وبر الوالدين مفتاح السعادة وصلة الرحم بركة في الوقت والرزق والمال الحلال سبب في صلاح الأبناء وإجابة الدعاء وكثر العمل دافع للأمل وتذكرة الموت خير واعز وزيارة المقابر والتأمل في أهوال الموتى تذكير بالآخرة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أقول ما تسمعون إن صوم فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jaka da bawan Allah ne ko manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da musulunci da alkur'ani haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya tsaba masa ya halaka bayanan ya uwana cikin addini yana shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake a samai da ƙasai muna sake maimaita wannan shahadar bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne bayan Allah wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye Allah ka samu cikin shiryayyun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da shi ba mu sani ya uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alkurani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu bata da shiga cikin takaici da kaico da shiga uku kamar tsayuwa akan bidi'a bidi'a bata ce makomar bata zuwa ga wuta matukar ba a tuba ba yan uwana masallata masu albarka fuskoki masu karamci wadda muke zatawa kanmu alkhairi a gaban Allah a gobe alkiyama da kasancewa cikin ni'imarsa da kuma rahamarsa kutubar mutu yau juma'a ta ƙarshen shekara a cikin ƙirgi na watannin musulunci tunda yau muna talatin daidai ga shi wannan wata na sha biyu watan ƙarshe a ita wannan shekara ta 1443 shekara ta zo ƙarshe babu wani abu da shari'a ta ajiye cewa za a dinga yi na aika wa juna text a waya ko haifi new year wane ne wane ne duka wannan shari'ar musulunci ba da san da wannan ba abinda malamai suka ce har in za ku fita daga wani yanayi zuwa wani yanayi ba laifi ba ne mutum ya zauna yawa kansa hisabi daga bara zuwa yanzu za ka iya maida lissafinka mai kai na sauƙe wajibi da allah ya ɗora ma mai kai na halaka na faɗawa cikin fishin allah haƙƙin wakaci wakaiwa shari irin wannan hisabin shi ne ya kamata kowa yi wa kansa musamman shekara ce wata irin shekara muka shekaru wanda ta cika da damuwa da tashin hankali ta cika da takura da matsi na rayuwa to sai mu zauna mu ga me kai a cikin waccan shekara wanda zai zame ma da dama a gaban Allah idan neman tuba ne da sauƙi haƙƙin wanda ka ci ko ka zalinta in ka yi sa'a iya raye ka je ka nemi abuwa ya fi ma ko ka ɗau haƙƙinsa ka bashi in cin namansa kai ko shari ka masa ko gulmasa kai ba abin kunya ba ne ka je ka nema ya fi ma tun da babbar kunya shi ne ka yi asara a gaban Allah gobe alƙiyama kunya da asara ita ce asarar lahira in kuma haƙƙi ne tsakaninka da mahallicinka ƙofar tuba tana nan abu da ba a rufe ta ba ka tuba ka yi isigibari sai Allah ya fi ma wannan shine abin da kaɗai yake kanmu mutuna bara zuwa yanzu watanni goma sha biyun nan me kai na alkhairi me kai na shari wani wajibi ka sauƙi wani wajibi ka ci wannan shi ne kaɗai abin da za ka yi wa kanka hasibu an fusa kan ƙabal an tuhasan allah ta'ala ya samu ga wannan shekarar lafiya abin da muka keto na wannan shekara mai wucewa allah karka maimaita mana shi a wannan shekara allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka allah muna tausiri da dukkan wani abu da kake so kai da shi Allah karka maimaita mana bala'in irin abin da ya wuce a baya Allah Allah fitintunu da suka baibaye wannan al'umma na kasa-kasan kai da sace mutane da haurawa gidajen mutane da sare musu jiki da akan dukiyarsu da tsadar kayan rayuwa hauhawan furashi da fitintunu Allah muna roƙonka mana ƙarshen su ya Allah Allah kada ka nuna mana irin takaicin da ya faru da mu a shekarar ta wuce Allah ba dan halin mu ba Allah muna roƙonka ka samu ga alkhairi a wannan shekara Allah ka yafi mana zulumin ya Allah Allah ka yi mana gafara Allah ka yanta mu Allah ka ba mu ikon binka Allah ka ba mu ikon kaucewa saban kai Allah kudubar mace yau za ta yi magana game da ko komawa zuwa ga Allah da yawa daga cikin mutane sun yi isa da Allah kuma a kullun Allah yana so a dawo zuwa gare shi minallahi ila Allah dama daga Allah kake kuma ga Allah zaka koma shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma mutane yau an su kujerar mulki ta sa sun manta da Allah sun yi nisa da shi wa an su dukiya da Allah ya ba su kudi ya sa sun manta da Allah sun yi nisa da shi hatta wa an su wanda shedan ya kai musu hari har ma wa an su daga cikin masu ilimin addini shedan ya sa musu wani al'amari sun yi nisa da Allah nasullaha fa nasiyahu sun manta dokokin Allah sai Allah ya watsi da su babu shakka unwanin wannan kutubar ya kamata a ce dukkan wani wanda yake da madafin iko a wannan ƙasa musamman musamman gwamnatin tarayya ku yi ƙoƙarin dawowa zuwa ga Allah ku tubar wa Allah domin al'amarin ya wuce duk inda ake zato ya wuce tunanin mai tunani ya wuce hangen mai hange in kuna ganin akwai adawa ta siyasa ana ta tallata Paul ɗinku ana kamfen da shi to su ma 'yan adawar masu hankali har abin ya musu yawa sun kasa yi in an toshe nan nan sai ya balle kafin a toshe nan can ya balle yanda talakawa suka kyautata muku zato suna ganin kuna kusa ga Allah akan dukkan 'yan takarkar da suka gabata a baya to ya kamata kar ku manta da wannan Allah Allah da aka gani alamarsa a jikinku ba kuma kara ba ku tuba ga Allah Allah ta'ala cikin sakan ɗaya iya canja al'amura amma al'amura sun wuce duk inda ake zato kun san mahimmancin addu'a har ma malamai suke cewa ba mutum ɗaya single fasin wanda aka masa addu'a a ƙasar nan kamar shugaban ƙasa mai ce a yanzu shi kadai dai ba wani malamin addini da ya shahara da bakunan mutane suke zaɗan alkhairi a kansa kamar shugaban ƙasar yanzu ka kafi kowa sanin addu'a kenan da muhimmancinta kayi jinya a ingila ana cewa za ka mutu ba za ka dawo ba yan shi'a suna ta yanke yanke suna ta jefa ƙur'ani a wata suna tsafi akan karkada ka mutu a can bayan allah masu ma kyakkyawan zato suna ta alƙunut suna karanta alƙur'ani akan allah ya baka lafiya ya dawo da kai ko kun manta ne ba yi wannan ba duk an yi wannan so daga in kuna ji ku tuba zuwa ga allah ba kashi ba ne ku yi tawazi'u ku meƙa wa allah al'amarinku ya dafa muku ya sa ku ƙarasa wannan mulki lafiya amma abin akwai abin tsoro akan dukkan mai hankali dukkan mai tunani to inda alƙiblar ƙasar ta sa gaba babu kyau babu kyau Allah muna roƙonka duk masu hannu da tsaki a wannan fitan Allah kai mana magana sai Allah Allah ka batar da su Allah yanda ka halarkar da Fir'auna da Haman da Qaruna Allah duk wanda yake da hannu akan tada hankalin musulmai da kashe su da kama su da sasu ajeji ya Allah ka batar da shi ya Allah ya Allah ka sa a neme shi a rasa ya Allah ya Allah waɗanda suke jin daɗi idan irin wannan abubuwan suna faruwa su ma Allah ka ɓata mana da su ya Allah Allah ka danka jagorancin mu a gun mutanen kirki ko muna son su ko ba ma son su Allah ka danka jagorancin mu a hannun mutanen kirki ya Allah ya Allah muna roƙon ka kai mana maganin dukkan wata bala'i da fitina hauhawan farashi na kayan masarufi abinci ne kayan rayuwa ne man fetur gas Allah duk wanda yake da hannu don yayi arziki yake tada wannan abubuwa suke zama alaƙaƙai ga musulmai ya Allah ga kanan gashi ya Allah yanda baka bar fir'aunu ne ya ji dadin dukiyarsa ba Allah abin da ya tara da wannan hanyar Allah ta'ala kamar ka karsar da shi ya Allah ya Allah ka batar da shi ya Allah ya Allah ka bata mana dukkan miyagu a bayan ƙasa a kowane bangare suke Allah in ɓangaren shugabanni ne in ɓangaren masu kuɗi ne in ɓangaren malamai ne in ɓangaren jami'an tsaro ne allah dukkan wani fitinan ne wanda yake jawo al'umma bala'i da musiba ya allah iya amfani da damar da ka bashi allah ka kwace wannan damar allah kar samar da shi ya allah bayan allah ko komawa zuwa ga allah malamai suna cewa shine ka bar dukkan wata shubha dukkan wani abun da yake da kwashin mark akan halaccinsa ko haramcinsa din mai kokkomawa zuwa ga Allah ya yi ƙoƙarin karkaɗe zuciyarsa daga zalunci ƙarami da babba ya yi ƙoƙarin haƙura da shubuhat abubuwan da suke zamanto matsala game da muru a ɗan adam wansu daga cikin malamai suna cewa ita komawa zuwa ga Allah shine ka ƙaura cewa dukkan abin da Allah ya haramta a duniya ka jiya gun da ke shi ya mallaki komai da komai a ruju'u minal kulli ila man lahu kull duk abin da Allah ya ce baya so kawarce masa kuma koma zuwa ga wanda yake da kowa da komai shine Allah subhanahu wataala ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama ke cewa al-inaba al-isra'u ila mardatillah inaba shine gaggawa da komawa zuwa ga neman yardar Allah subhanahu wataala duk inda kaka yi gaggawan neman yardar Allah baya duk dan adam ba ma'a ruju'a ilai kana kana kokkuma zuwa ga Allah fi kulli waqatin wa iklasul amal lahu a kowane lokaci kuma kana tsarkake aiki kana idan Allah bayan Allah mu sani cewa ko komawa zuwa ga Allah siffa ce ta zababbun bayan Allah mutanen kwarai duk mutumin da al'amarin sa yake mai da shi zuwa ga Allah babu shakka mutumin kwarai ne ana sa ran iya cikin mutanen kirki Allah ta'ala yana cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a matso da aljanna a ranar alkiyama Allah ya samu na cikin za a matsowa da aljanna a kusanto da ita Allah ya ce amma lil muttaqina ga masu takawa ga masu tsoron Allah ga masu kaucewa haram ta ci da sha da fadi da mu'amala masu kokarin zaikewa abinda Allah ya halatta to za a matso musu da aljanna Allah ce ghayra ba'id ba ta nesa da su tana kusa da su Allah ce haza ma tu aduna wannan shine alƙawarinmu na alkhairin ji Allah li kulli awwabin hafiz ga dukkan wanda yake kokkomawa zuwa ga Allah wanda yake kiyaye dokokin Allah kokkomawa al'inaba tana sa Allah ya matso ma da aljanna a gobe alkiyama man khashiyar rahman bil ghaib sune masu tsoron Allah a cikin zuciyarsu ko ana ganin su ko ba a ganin su waja bi qalbin munib zai je ga Allah ga zuciya mai kokkomawa zuwa ga Allah Ibrahim al-Khalil rahman Allah ta'ala ya masa aminci ya ƙara masa girma da aminci a yake cewa cikin siffar da Allah ta'ala ke siffanta shi da ita inna ibrahim la halimun awwahum munib annabi ibrahim alaihi salam mai yawan hakuri ne halim mai mai mai mai mai kin daukan mataki akan abin da yake ya isa da mataki shine halim ya fi karfi akan asab mai kawar da kai game da abubuwa awwahun mai yawan nishi domin tunawa Allah iya yawan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah shine awwa mai yawan ambaton Allah da zuci muni ba Allah ce ko mai yawan kukuma zuwa ga Allah ne Allah ke siffanta annabi mana da wannan siffa ne wa anibu ila rabbikum ya ku bayin Allah ku kokkoma zuwa ga ubangijinku ku koma zuwa ga Allah kun kaurace masa kun sa duniya a gaba kun dauka gidan dawama ne duniya ba gidan dawama bace ba duniya gidan aro ne rayuwa ake wanda bata kai temporary ba ma a yanzu nan Allah in ya so ko gidanka ba za ka kuma ba za ka faɗi ka mutu ko ba yanda za a yi shi wanda ya mallake kan wanda ya san makomar kanka koma zuwa gare shi duk abin da zai shagaltar da kai ya raba ka da Allah ya raba ka da mutunci ya raba ka da mutane ka raba da shi ka kama Allah ka koma zuwa gare shi shine tirken da baya karyewa shine igiyar da bata dashewa shine wanda duk wanda ya dogaro da shi bai da dama amma duk abin da ka dogara ga shi a duniya ko kai ko shi ko ya karye ko ya mutu ko ka mutu ko ka bar shi amma Allah shine al-hayyul qayyum al-wahid al-qahhar wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ku dogara ku kokkomawa zuwa ga rayayyen nan da baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku me kauya zuwa ga Allah bayin Allah duk abin da Allah ya ce haramun ne ku kaurace masa duk abin da Allah ya ce halal ne ku zai ke masa wa aslimu lahu musulunci ba kawai ka shigo sallah ka fita ba a'a dokokin Allah mu'amala ya kake zaune da makotanka ya kake zaune da iyalinka ya kake zaune da kasuwarka ya kake zaune da ofis ɗinka da ma'aikatanka ya kake zaune da abokanka duk iya cikin ma'anar islam karka takaita musulunci a azumi da sallah kawai a'a duk musulunci manhajil haya tsarin rayuwa ne gaba ɗaya to Allah iya buƙatar mu meka masa wuya a kowane al'amari wa aslimu lahu Allah ya ce min qabli an ya'tiyakum al'azabu summa la tunsaru ku yi wannan fa kafin azaba ta zai ke muku in ji Allah ba mai taimakonku duk wanda mai mai da al'amarinsa ga Allah ba to Allah ya ce idan azaba ta kan masa ba wanda zai iya taimakonsa Allah ta'ala ya umarci mu gaba ɗaya halittunsa bil inabati ilallah mu koma zuwa gare shi Allah ta'ala yana cewa munibina ilahi wattaquhu wa aqimus salat bayin Allah na ƙwarai su ne masu kokkomawa zuwa ga Allah suna jin tsoronsa suna tsaye da sallah Allah ce wala takunu minal mushrikin kar ku zamto cikin mushrikai masu shirka masu tsafi masu tsatsuba masu binne-binne da kulle-kulle da tofe-tofe kar ku zama irin wannan wala takunu minal mushrikin kar ku zama masu shirka bayan Allah masu albarka haƙiƙar ina ba kokkomawa zuwa ga Allah shine ko koma zuwa ga malicin ga bi amali da'at wajen yawan aikata da'a wa tarkil ghafla duk abin da zai ruɗe ka ya gafalar da kai ka rabu da shi wal ma'asi da yawan sabo ka kaurace masa ita kuma ina ba ko komawa zuwa ga Allah manzilatu salihin matsayi ne na mutanen kwarai min al ibadi daga cikin bayin Allah wa tadullu ala iqbali ala Allah bil ibadat kuma ita kokkomawa ga Allah tana nuni zuwa ga ka koma zuwa ga Allah wajen bauta masa da neman gafarar zunubai da kai Allah ta'ala yake cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wa'ansu malaman suna cewa ka dinga aikin kirki kana alkairi kana mu'amala mai kyau ita kadai tana goge mazunoi ba tare da kai istighfari ba domin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana Allah ce zalika zikira li zakirin wannan tunatarwa ne ga masu wa'azantuwa wa'azi ne ga masu wa'azantuwa bayan Allah mu sani cewa sururul kal ka zauna zuciyarka a sake ka san kai dan adam ne ba ba dabba bane ka san kai musulmi ne ba kafiri bane ba ka san kai mumini ne ba mushriki bane ka samu nutsuwa a zuciyarka baka kwana da haushin kowa baka damu da samin wani ba ka ya sake duk abin da aka ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka aikata saban wa ba'a ka samu nutsuwa a wannan rayuwar komin talaucinka wallahi ba inda ake samun sai koma zuwa ga Allah a ina ba kadai ake samu wannan in shiraha sadr da sururul qalb da atmanina duka al-inabatu ila Allah ake samunta kudi da mulki da matsayi baya ba da ita komawa zuwa ga Allah anan zaka samu yanci a zuciyarka zaka samu nutsuwa zaka samu kwanciyar hankali za a gane lalle kai dan adam ne ba dabba bane amma duk mutumin da ba shi da ina ba zuwa ga Allah idan ya aikata wani aikin zaka dauka dabba ne shi domin aikin bai yi kama da irin ayyuka masu hankali ba mu'amalar ba ta yi kama da mu'amalar mutanen kirki ba ina ba ake samun nutsuwa ya uwa ake samun kwanciyar hankali ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa nutsuwar da muke samu mu musulmai da ainihin dadin da muke ji duk talaucin mu da kuncin rayuwa masu kuɗi da masu mulki da sun san irin nutsuwar da muke samu a zuciya wallahi sai sun zo sun mana fayi sun kwace ta domin yace nutsuwar ba inda ake samun ta sai koma zuwa ga Allah masane bayan Allah masu albarka ita ina ba komawa bawa zuwa ga Allah ibada ce mai girma kuma tana cikin layin annabawa da manzanni matafiyar annabawa da manzanni ce Allah ta'ala yake faɗa game da Dawud alaihi salam wa zanna Dawud annama fatannahu zanna anan tana tana tana ma'anar yaqin ne annabi Dawud yayi yaqini cewa Allah ya jarrabe shi fastaghfara rabbah sai ne mu gafara ubangijinsa wa karra raki'a ya fadi iyayi wa Allah sujada wa anaba kuma ya kukkuma al'amuran zuwa ga Allah wakala Sulaiman wakala an Sulaiman alaihi salam Allah yake faɗi game da annabi Sulaiman wala kada fattanna Sulaiman hakika min jarrabi annabi Sulaiman inji Allah wa alqaina ala kursiyi jasadan wannan malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa shi dan irin jarrabawa da Allah ya wa annabi Sulaiman ya samu dama ya zo ya zauna a kujerar mulkin annabi Sulaiman wannan ɗaya ne daga cikin aqwal wa alqaina ala kursiyi jasadan summa anab sai ya dawo ya mai da al'amarin zuwa ga Allah annabi Shu'aib alaihi salam Allah ta'ala na faɗa game da shi wa ma tawfiqi illa billah dace na da daidai dina da zamana cikin daidai hanyar daidai illa billah ba daga kokari na bane daga Allah ne alaihi tawakkaltu ilaihi ne ga Allah na dogara kuma ga shine makomata anan nake mai da al'amari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalikumullahu rabbi Allah shine ubangiji na alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara ilaihi unib kuma Allah shi ne makokomata makokomin al'amari na iya ga Allah wa khala khalil alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam yake cewa rabbana alayka tawakkalna Allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna majinginar al'amuran mu duka tana gare ka wa ilaykal masir Allah makomar mu tana gare ka ya Allah wal munibuna ila Allah hum khairun man yashabuhumul mar'u fi hayati mutane masu kokkomawa da al'abarin zuwa ga Allah su ne mutanen da ya dace ka yi abuta da su mutanen da ya kamar zama abokanka aminanka domin Allah yana cewa wata bi a sabila man ana ba ilai ku bi mutanen da suke mutumin da yake mai da al'amarin zuwa gare bayan Allah mu sani al'ina ba ilallah hiya miftahu sa'ada mai da al'amura zuwa ga Allah shine mukullin cin nasara wal hidaya shine mukullin shiriya Allah ta'ala yana cewa qul inna allaha yudhillu man yasha Allah iya batar da wanda yaso wa yahdi ilayhi man anab wanda ya kokkoma al'amarin zuwa ga Allah Allah iya shirye da shi Allah ka shirye da mu ya Allah wal bushara al bushir na samu ni'ima da rahama da jinkai duka suna kan mutanen da suke maida al'amarin zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa wallazi najtana bi tagutu ani abduha mutanen da suka guje ma wa dagutu ba sa bauta masa wa anabu ila Allah saka mai da al'amuran zuwa ga Allah Allah ce lahumul bushira a yi musu albishir sun jefa sun cefe Allah ya gafarta musu ya musu rahama bayan Allah mu sani wala ya ta'abbar bil ayati wala ya ta'iz bil ibar ilal munib ila rabbi ba wanda wa'azi ma wannan wa'azi a karanta ma qur'ani ka gane ai ma wa'azi ka fahimta karka jefa wa'azin a wani bangare ba mai wannan a zuciyarsa illa mai koma zuwa ga Allah duk wanda yake mai da al'amarin zuwa ga Allah to babu shakka duk abin da aka ce masa Allah ya ce annabi ya ce iya karɓarsa da zuciya ɗaya baya waige-waige baya kallon ko'ina inda ya nasi ya inganta Allah manzan Allah iya karɓa ba wanda wa'azi yake mai tasiri a zuciyarsa ya canja al'amuransa illa mai koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ke cewa tabbusiratan wa zikira li kulli abdin munib tabbusira kamar wata budewar kwakwalwa da basira wa zikira da kuma tunatarwa da wa'azantuwa amma Allah ya ce li kulli abdin munib iyakan kowane bawa mai mai da al'amarin zuwa ga Allah ka samu basirar gane umarnin Allah ka wa'azantu in amma wazi idan kana so qur'ani amfanar da kai hadisan manzala su amfanar da kai to ka zamto mai mai da al'amarin zuwa ga Allah wal munibu huwa al mutazakkar shi mai komawa zuwa ga Allah shine mai wa'azantuwa mai wa'azantuwa halu nuzulin ni'am a duk lokacin da Allah ya sauko mai ni'ima ta lafiya ce ta kudi ce ta mulki ce ta ilimi ce to a lokacin zai mai da al'amari zuwa ga Allah ba zai dogara ga dabararsa ba ko karfinsa ko wani abu nasa a'a zai mai da al'amari zuwa ga Allah duk mai bin qur'ani da malamai ya san cika baki da kuri shine halakar da karuna ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi bai mai da al'amarin zuwa ga Allah ba ku komar da al'amarinku zuwa ga Allah musamman shugabannin wannan ƙasa yadda al'amura suka rikice tikiyarin motar yake ne ma ya kwace a hannunku Allah la ta ku zuci da tunar ranar baya gyangyaɗi baya bacci ku koma yana nan zai taimake ku in ku koma da gaske duk mai buƙatar tallafi da tanyo da agaji ba inda ya kamata ya dira gwiwa sai a gaban Allah shi ne maganin kowa da komai duk abin da ya dame ka mai da zuwa ga Allah Allah shi ne mallaki kowa kuma shi ne maganin kowa kuma shi ne ke da iko kan kowa wa ma ya zakaru illa man yunib ba mai wa'azantuwa illa wanda ake yake komawa zuwa ga Allah cin al'amuransa wa yunzilu lakum minas sama'i rizqa Allah ta'ala ke ce ina saukar muku da arziki daga sama amma ba mai wa'azantuwa illa mai komawa zuwa ga Allah wal inabatu hiya al mani'a min azabillah inda nuzulil balaya wan niqab cewa komawa zuwa ga Allah ita ce maganin dukkan wani bala'i yayin wa dukkan wata musifa da jarrabawa da annoba da bala'i to in ka koma zuwa ga Allah kai maganin wannan musiba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadar yadda fitina za ta faru a ƙarshen duniya sai sai na Usman radiyallahu anhu kice mal makarja rasulullah manzon Allah idan wannan fitina ta zo me mafita sai ce al'akadu bi kitabillah ku riƙe alƙurani shine maganin wannan bala'i ku koma zuwa ga alƙurani ku koma zuwa ga Allah shine maganin wannan musiba kawai amma baka da dibara dibaran mai dibara ta ƙare wayan mai wayan ya ƙare dukkan wasu masu bincike masu research duk an yi an kasa an gaji ku koma zuwa ga Allah kawai shine iya nan a madakata in ma ba ku koma lami lafiya kalau ba to Allah ya ce za a maida ku gunsa da ƙarfi da yaji da ƙarfi sai an mai da ku zuwa ga Allah ƙwarar ku koma tun ana gane juna ta'arraf ila Allah firraka ya aribu ka fi shidda lokacin da kake walwala kake jin daɗi tuna Allah Allah an ka fada cikin bala'i sai tuna da kai masali ayyan uwa masu albarka cewa wa alal mari an yuniba ila rabbi mutun ya kokoma al'amarin zuwa ga Allah wa an yuhasiba nafsa ya dinga yi wa kansa hisabi alama sala kan abin da ya gabace shi na rayuwa akan abin da ya tabbatar yayi na zunubi imam al-hassan al-basri yake cewa innal abda shi bawa la yazalu bil khair baya gushewa cikin alkhairi ma kana lahu wa'izun min nafsi matkar iyawa azantuwa ransa iyawa azantuwa to baya gushewa kan alkhairi wa kanatul muhasaba himma ya zamto muhasaba rai shine himma sa kokarin sa wal mu'min fi dunya kal garib imam al-hassan al-basri yake cewa mu'mini a wannan duniyar tamkar bako ne bakon zama bace la yajza min zilliha idan duniyar ta guce karka yi raki karka zama to mai zub da mutuncinka akan duniya karka zama to kirkidan ka ya rufe akan duniya kawai muminin kwarai in duniya ta zo ta tafi ce ce Allah ya kiyaye hanya baya zub da imaninsa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua ila almusalli bayin Allah na kwarai ba sa raiki ba sa korafi ba sa kai kukan Allah zuwa ga bayin Allah suna haƙura su hau matakai na sabab sai rayuwarsu ta ɗore musulmin ƙwarai baya kuka baya zub da mutuncinsa akan duniya wala ya tanafas fi izziha musulmin ƙwarai baya gasa akan duniya neman girma a duniya baya yi wane ya gina gida sai na gina wane ya sai mota sai na siya wane ya ƙara mata sai na yi wane ya yi riga sai na yi musulmin ƙwarai wannan ba aikinsa ba ne a aikin alkari ake gasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ku yi gasa wajen haddace alƙur'ani ku yi gasa wajen haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi gasa wajen ayyukan alkhairi wannan ita ce gasa mai kyau amma ba gasa ta duniya ba musulmin kwarai baya wannan wannan magana ce ta Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala har yake cewa a musulmin kwarai baya kuka baya raki yace lahu sha'anun walin nasi sha'an musulmin kwarai mumini al'amarin sa ya dame shi yayin da mutane suka kifa wa duniya ba ruwansu da su wa man yajtahada fi masam fi muhasabati nafsi wanda yake kokarin tsare kansa yayi jihadi ya sanya wa bakin sa linzami game da saban Allah na jafil akhirah zai tsire ya kubuta a lahira minan nadama wal kusran daga nadama da hasara ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma nimtu nauman ban taɓa kwantawa na yi bacci ba tun da nake fadastu nafsi an ne ai sai ƙazumin har raina ya kaɗa mazan tashi daga wannan baccin ban taɓa yi ba na kwanta bacci na tsarin gobe jibi zan tashi ban taɓa yi ba in dai na kwanta bacci ina tsarin kawai zan mutu daga baccin allahu ya tawaffal an fi sahi na mautiha wallati lam tamut fi manamiha haka allah tabbata wanda daga bacci zai wuce daga cikin siffa irin abubuwan da ya kamata mu gane wanda yake mai da al'amuran zuwa ga Allah siffofinsa na ɗaya akwai al-muhafaza ala salawatul khams idan kana so ka shiga wannan layin na mutanen kirki ka dinga kokarin sare tsare sallar ka ta farilla a jami duk yadda za ka yi ya zama to ana sallar jami da kai a cikin ɗakunan Allah iya cikin sha'irul iman wa da'awa ila Allah da'awa zuwa ga Allah ka zama to mai da'awa ko mai taimakon da'awa tanirul basira tana haskaka basira kana gane mai kyau da mara kyau wa bi zikrillah tatma'innal qulub da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa ba inda zaka je ka nutsu in baka ambaci Allah ba alladhina amanu wa tatma'innal qulubu bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innal qulub wa mahasibatu wa majalisatu ulama was salihin wa malazimatu durusihim wal ishara bi ilmihim min asbabi khashyatillah cewa zama da malamai da mutanen kirki da lazamtar darasinsu karatuttukansu iya sa mutum ya samu sababin tsoron Allah a zuciya iya kokarin tsare dan adam daga fadawa cikin fitina Allah ta'ala yana cewa inna ma yakasha Allah min ibadihi ulama wa birrul walidayni biyayya ga mahaifa miftahu sa'ada mukullin cin nasara ne ba wanda ya ci nasara a rayuwarsa inda iya saba mahaifansa bai ba a taba yi ba ko ba za a yi ba cin nasara ta duniya da lahira tana karkashin bin mahaifa da kyautata musu wasilatun rahim barakatun fil waqti wa rizq zumunci karka yanke zumunci zumunta tana cikin abin da Allah ke sa rayuwarka albarka da arzikin da Allah ya ma wal malul halal dukiyar halal salahul abn sababin bi salahil abna wa ijabatu du'a kace halal iya cikin sababi da yayanka za su yi zama mutanen kirki kace halal iya cikin sabab da yayanka za su zama mutanen kirki zai zamto sabab daga cikin karɓar addu'a Allah da karɓi addu'anka wa kasaru la'amal dafi'u lil'amal karanta buri ka karanta wa rayuwarka buri iya sa ka dinga aikin alkhairi wa tadhkiratul maut khairu wa'iz tina mutuwa shine wa'azi mafi alkhairi wa ziyaratul maqabir ziyartar makabarta wa ta'ammul fi ahwalil mauta da dina mawata aiwa da muna tare da shi wani ya mutu wani ma muna tare da shi ya mutu ka dinga tintina wannan wani abokinka ne wani ɗan uwanka ne wani mai gidanka ne wani malaminka ne wani babanka ne wata mahaifiyarka ce wata matarka ce sun mutu ba ka ganin su to kana tuna wannan a rayuwarka abokina wane ya mutu mai gidana wane ya faɗi ya mutu malam wane ya mutu waye ya mutu to irin wannan a rayuwa ta zikiratun bil akira zai dinga tunatar da kai lahira kai ma za ka tafi za ka bi su Allah ta'ala yana cewa duk masu ɗagawa masu fifita rayuwar duniya kan lahira Allah ya ce fa inal jahimi hiyal ma'wa jahimi tace hukumarsu man khafa maqama rabbi wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ya gyara a duniya zo mutumin kirki wani annabsa anil hawa ya hana ransa soye soye zuciyarta Allah ya ce fa inal jannata hiyal ma'wa Allahumma ij'alna minhu aljanna ita ce makomarsu Allah ka samu na cikin su Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu yi lafiya mu gama lafiya mana ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ya rikice wa shugabanninmu Allah ta'ala ka saita musu shi Allah ba a mummunar addu'a ga shugabanni ba a yi iya cikin gabawa da hamaka kaji mutum iya la'anta iya tsinewa shugaba wannan ba da abin mutane kirki bane wannan sha'anin kawarijawa ne Imam Ahmad dan Hanbal ya ce da ina da wata addu'a mustajaba guda ɗaya da zan yi Allah ya amshe ta to da akan shugabanni na zan yi ta shugaba ba a tsine masa albarka idan ka tsine masa ya tsine kai zaka fi shan wahala kai zaka fi kowa lalacewa mu dinga yi musu addu'a Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ya ɗora su akan daidai idan lokacin canji ya zo Allah ka canja mu da abin da ya fi alkhairi wannan shine addu'a gwamnati baka da wata dabara baka da wani bayan wannan muna addu'a Allah ya bamu da muna mai albarka muna addu'a Allah ta'ala ya shiryar da mu da zuriyar mu duk abin da ya lalace ya wargaji ya tambade a wannan kasan Allah ka daidaita ya kashi da shi Allah Allah ka dade nutsuwar mu da ainihin zaman lafiyar mu ya Allah Allah muna roƙon ka bamu lafiya da zaman lafiya a gidajenmu da makarantunmu da masallatayyarmu da gonakinmu da hanyoyinmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma ka ƙara mana imani da lafiya ka ba mu ikon bauta ma ya Allah masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su Allah ta'ala muna roƙonka masu yi wa addini mazaban ƙasa duk inda suke Allah ka mana maganin su Allah ta'ala ka shiryar da mu da zuriyarmu ka ɗora mu a tabarki madaidaici mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah iya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim wa akrim ala hadha an-nabiyil karim wa barik 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi kama barakta 'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukum